بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سافر الله عشرين له جوازا ربيع الثاني جمال صلى الله عليه وسلم لترك الظاهرين عن كبير دون أربعين شهادة وستيني إلى عشرين له جوازا goma shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na jawar ƙoran da kinan da yin hudu a a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin wani littafi mai albarka na imamu alhajibu abu abdulrahman imamu nisa'i عليه رحمة الله أحمد بن شعيب بن علي النسائي والنشيد درس من 37 أسلمك والكتاب لكتاب وعشرة النساء أسلم والكتاب لين لرسول الكتاب كو بارك كو الكتاب ما لها في كتاب سنسونا السنن الكبرى سيكم يقال كيف التشاوري بدا دين ربو الكتاب من زمن كنتا domin karantar da musulmi yadda ake zamantakewa da iyalai a tsarin yin na addinin musulunci Allah ya biyo ko ya da mu da ranar duniya da lafiya. Darasin da ya gabata mun karkara bayani ne dangane da abin da ya shafi cin abinci ko shan abin sha ko wani abu alhalin mutum yana jana yana da janaba tare da shi wanda mun karkara batu dangane da wannan yau za mu tashi jima'i ne cewa كيف يغني في يغني في المرأة هي يا أخي سام كام شيء وكيف ينكر الرجل هي يا كما سام جاهلي إيه haka Allah madaukakin sarki ya tsara wannan abu Allah ta'ala ya tsara kwanciyar aure ta zanto ɗaya daga cikin hanyoyin biyan bukatar sha'awa ta ɗaya namiji da kuma ɗaya mace wanda wannan shi ne igiya mafi ƙwari na zamantakewar gobe don daga lokacin da aka ce an yi aure amma ba maganar saduwa da juna ba biyan bukatar sha'awar juna to akwai wani nau'i na matsaloli iri-iri waɗanda za su da kuwa a wannan an yi wato zamantakewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallama hatta bayanin da yake da ce ku ba su haƙoƙinsu wanda da shi ne kuka nemi su halatta muku farjinsu don ku dinga saduwa da su idan ka da ne wanda ya tabbata ce a musulunci wannan to idan aka sami saduwa din tsakanin mace da kuma namiji to abu na biyu daga cikin manufofin yin auren bayan biya wa kai bukata ta sha'awa to akwai kuma samun duniya samun yaya da jikoki da tattaba kunni da mhm jimalin ba shi ko an ci akwai tattaba kunni a farko ne akwai mhm duk da wannan ba kowa ke gani ba a rayuwarsa amma dai duniya ce za a yi samun ta da yawa da yawa duniya bayan duniya Allah ya ban duniya ta kwari Allah ya tsaji duniya da za su fito a ƙarƙashin mu daga ƴaƴa zuwa jikoki Allah ya sa su mutane kirki don haka larabawa a zamanin jahiliya kuma har yanzu ana samu su a ƙa'idar su sun fi son au sun fi son haihuwar ɗa namiji a kan ya mace jama'a mun gane wannan sun fi son mene haihuwar ɗa namiji a kan me a kan ya mace alƙawani yawan wannan labari وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو حميم إذا أتى وجهه بشارة بأن يكون مثلا يا مشي sai jimtse fuskarsa ya murke fuska yana cike da damuwa ya tabara min alqawli min su'i ma bisharabi zai dinga kuya wa mutane zai dinga zuwa dandali wai saboda munin bisharar da aka yi masa cewa ya haifi ya mace أيمسكه على هون أم يدسه في التراب فيما بعد التأتي أو to yanzu zai da wani yan mace a matsayin babu wulaƙanci da togarci ko ko zai birni ta a ƙasa Allah ta ala ce ta ama ya kumun abin da shi hukuntawa ya yi mu a sauƙin zukuru Allah zai ƙara nanatawa wa idza bushira ahaduhum بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم idan aka yi wa ɗayansu bishara da irin abin da yake jingina wa Allah na ‘ya'ya mata cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata fuskarsa za ta murtike yana cike da damuwa da rubuci Allah ya ce a wani na sha'ufin hayyaki وهو في الخصام غير مبين yanzu wanda ake tarbiyyanta a cikin tsare-tsare da ado shine abin da za a dingina wa Allah wacce ba ta da ƙoƙari da ƙarfi wajen iya mutu mutu ma na baki musayi na rince ba ta hikima wajen iya rinjaye ballantana a ce za a dingina wa Allah wannan ɗabi'a ce don haka sun fi son haihuwa ɗaya namiji suna ganin ita ce riba saboda yaƙe-yaƙe saboda taimakon juna saboda limu irin na rayuwa har yanzu aka sami mutane da ke da irin wani ɗabi'ar ba su ba mutane ba saboda halitta ce wani bai san ji an ba shi labarin cewa ya haifuwa na ya fi ya mace ya fi san a ce ya maza su kuma matan sun fi son a ce sun haifi ‘ya'ya mata don idan mace tana ta haihuwar maza ba ta da mace ta kan shiga cikin damuwa da bakin ciki saboda ba ta da abin da shawa ta kan suka ga tarin kiyar ta ɗan zana mata gazan ta taje mata kai ta ɗan yi mata kitso ta ɗan yi mata abubuwa irin wannan to kuma abin ba hannun kowa yake ba turren yini turren zai iyaka yayin da za ta haifa a duniya Allah ya gaya mutawa kaddara da tana nan an rubuta sai dai addu'a na iya canza ma kaddara addu'a tana iya canza ne kaddara in kai addu'a ga abin da Allah ya rubuta maka ƴaƴa mata zalla za ka haifa amma in ka dage da addu'a sai Allah ya ce to yanzu na ga dama na canza kaddara ta zama kaza ba wanda ya ce cewa Allah ya لا يسأل عما يفعل وهم يسألون an gane wannan shi yasa Allah ce lillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai gaba ɗaya su na Allah ya khluqu ma yasha yana halittar abin da ya so ne ya habu liman yasha'u inadan wa ya habu liman yasha'u dhukur yana baiwa wanda ya so ƴaƴa mata yana kuma baiwa wanda ya so ƴaƴa maza ko ƴaƴa maza ya bai wanda ya so ɗiya mata ko ya bai wanda ya so ‘ya'ya maza. Auki zaujin juhun dukranin wa inata ko kuma Allah in ya gada ma ya cakuɗa musu maza wani ɓangaren maza wani ɓangaren mata. Wa ya ja'al man yasha wa aqiman wanda Allah ya kuma ya zanya shi ya kunya shi so ba karare wanda bai yi ba. Sai Allah ya ce innahu alimun Allah ba masani ne eh duk abin da kaga ya faru ba kuskure aka samu ba Allah yana sane sannan qadir mai karfin iko ne akan zartar da komai in ya ga dama wanda yake baya haihuwa bayan shekara kusan arba'in sai Allah ya ba shi haihuwa wata bayan shekara ashirin da da aurenta sai ta samu da ko ta samu ya wa ma zalika ala Allah bi aziz shi kan ka ci addu'a tana iya canza kaddara ina fata mun gane wannan Allah ya shirya da mu daga in ba ka da da ko Allah ya baka da kwaya daya ba zama za ka kace ai to shi kenan ai mu kuma kaddara mu kenan ba in dai kana son yara ne kai ta addu'a kai ta sadaka kai ta abubuwa na alkhairi sannan kuma ka tsara ko eh in ga addu'a ta kace in ka tsara za ka yi samun ne ya'ya tare da wata wacce za ta shigo gidan shi yasa Allah ya ce wa namiji ya aure nawa أقل هدوء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع Allah ka samu shi ina yi. To mu sani jama'a da yawan har yanzu ɗabi'ar jahiliyar ku bar mu ba. Idan mutum mata shi na yawan haihuwan ‘ya'ya mata sai kawai ya dinga fushi da ita. Wani mai ce wallahi in ta tsara haihuwa mun ya mace sai na ana samu kuma a samu da yawa an gani a wannan zamanin an taɓa yin wani bawan Allah ana mishi Abu Hamza shi da matarsa ta haihu ya mace ta ƙara yawan ya mace ta ƙara samun wani fiye wata ke in fi kika haifa min ya mace fa kin kai shi kenan ana nan ku sai ya shafi ya mace Allah ya gabace shi kawai dai kawai sai ya biya kwana a gidan kwata kwata ya koma gidan makuta sun yana kwana ya canza gida kawai a shi sai yaron nan ya zo wajen gidan wajen ɗakin ta sai tana daga ƙarfa tana mata wasa tana cewa mali abi hamzata la yatina yabitu fil baiti alladhi yalina غضبان ألا يلد البنين يجي والله تجي والله ذلك ما في أيدينا ونحن كالأرض بذرائنا ننبت ما قد زرعوه فينا تجي بإذن ما أبو حمد لي بايا وجهه يجي قانا أجيان لكي جيفه wai saboda yana cike da tsananin fushi cewa ba mu haifi 'ya'ya maza ba ta ce na rantse da Allah wannan abu ba hannu ne ta ba mu fa kamar ƙasa ce ga wanda ya zo yin noma ta ce abin da ka shuka a cikin mu shi muke tsarar da shi kuma ka ne abin yana wajen ka ne kai ne mun gane wannan wallahi na da yake fi aidina imana ya ɗaga zama kan jahili kuke yaya ake yi in kila kai ma kana so ka sami ka sami wancan din Allah ya amsa maka to kai ma sai ka canza tsari wajen sa da yake yayin ka Allah zai iya juya al'amarinka tunda al'amarin na Allah ne kai ba ka da iko a kai ka ce kana so ka samu kaza din amma in akwai hanyar da ake yi a samu din kuma sai ka yi jama'an gane wannan Allah ta'ala ya tambaye shi zalamar yana da wani bukatar tsarin bayanai sosai da yawa musamman game da abin da ya shafi ma tsarin irin na likitanci na zamani da kuma na musulunci wanda ya zo da shi Allah ta'ala ya tambaye shi amma tunda muna tare da likita in muka inda muka kuskure sai ya tare eh حديث النبي الكريم قال أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن الوليد وكان يجالس الحسن ابن حي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ومن حديث إمام النسائي رضي الله عنه أحمد بن يحيى الصوفي شربيتي حدثنا أبو نعيم ماذا أبو نعيم يا باب الأدب شيني الفضل ابن دكين رحمه الله تعالى إلى مسلمين مالمين مثلا ما حجاج قال يجي حدثنا عبد الله بن الوليد شيخ عبد الله بن وليد يا كان تدني حديثي وكان يجالس الحسن بن حي يا كان شينا زمان أول مالني الحسن بن حي عن بكير بن شهاب شكو شكو لدى بكير بن شهاب شهاب عن سعيد بن جبير شكو لدى babban malamin tafsirin alqur'ani dalibin abdullahi dan abbas shine sa'id ibn jubayr al-kufi رحمه الله تعالى عن ابن عباس شكمل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن لا يتعالى من تدشي وهديتا قال يسوع أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهود رواني تزوج من الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سيدك شيء يا أبا القاسم يا كيف أبا القاسم ya kai ma sai ka samu alkunya kai kuma a gida sai a dinga ce maka murtala ka ka san kana cin mali ba kan gano ko da ba hayin ba sai ka sa kanka alkunya suna Abu Wali muraya wannan jama'a wannan sunna ta Larabawa su ne wa kanka alkunya gani shi ya Aba Abdullah ya Aba Abdurrahman ya Aba Sulaiman ya Aba Muhammad an gani abul qasim ne manzo Allah ya hana wani dinga sa suna abul qasim ba a sa suna abul qasim manzo Allah shi kadai abul qasim wani mutum wata rana an je kasuwa da yin hana mun kenan akwai wani mutum mai suna abul qasim manzo Allah kuma ya je kasuwa sai zan kira ya abul qasim ya abul qasim sai manzo Allah ya juyo ya dauka mutumin da shi ke magana sai ga ya je wajen wani mutumin daban sai manzo Allah ce to ku dinga ainihin wato sanya suna da irin sunana amma kada ku dinga sanya alkunya da alkunya ta ta abul qasim na fata an gane na ka idan kucin ba ce mutum abul qasim sai ka dubi sunan wani kan kaza haka dai malamin suka faɗa Allah madaukakin sarki ya dace da yau yace ya abul qasim ya kai baban qasim wannan shine alkunyar manzon Allah نسألك عن أشياء منذ يدم تنبيهك كما يوسع أبوها فإن أجبتنا فيها إذا كأمسى من وأن أبوها اتبعناك وصدقناك زام بك كما زام جبتك وآمنا بك كما زام إيمان بك قال يشهد فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا سمن ألا يلقي القول فكاني شيئا إذ القول لأن النبي يعقوب عليه السلام يلقى لآيانك نفت عن ذلك منا من القول منا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل باقي القولي كن القولي cewa duk abin da aka yi za ku yi imani za ku bi kuma za ku musulunta suka ce eh sai mu ga Allah ta to fallahu ala ma naqul wakil an gani Allah wakili ne Allah shi ne wakili na game da abin da za mu tsakanin ni da ku. Kafin Yahuda akwai yaudara ba. Kar Yahudi bai Yahudi akwai matsayacin halittar Allah. In ka neman matsayaci ka samu da Yahudi ta ƙare. Ko mi ta hausa mutanen kan ne ko ɗan ko ɗan zaria. Allah ya kama ya shi. To me ya faru? Qala يكفي فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل ألا وكيل لي جمد أبند مكفلا قالوا سكشي أخبرنا عن علامة النبي كبام لا باري جمد علامة بأكيجاني مسلم النبي قال من الله تنام عيناه ولا ينام قلبه idanunsa na yin barci amma zukatansu ba sa barci da koda annabi yana barci to zuciyar shi a faɗi take duk abin da zai gani ko ya ji amfarkin nan gaskiya ne wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba irin bane wanda in mun yi bacci zuciyar ba ta yi bacci sai kai bacci mata ka ji kana ta kana ta kullewa kana ta maganganu wani ma ya ta ihu sai ta gani baban wani lafiya ta ne ba sha'aba ko mai kwanta ke to shi kenan kai addu'a amma to kana ta kana ta zambar ihu ba ta yi ba amma su annabawa da manzanni Allah ya yi musu wannan qalu suka ce wa akhbirna kayfa yughniku al-mar'atu wa kayfa yukiru ar-rajul ka ba mu labari yaya ake samun kyamace kuma yaya ake samun ɗanar mutum na fata an gani i yaya ake samun iyama ce kuma yaya ake samun ɗanar ji ƙwada sai manzo Allah yake da su yaltafi ma'ani ruwayen nan guda biyu za su haɗu da juna ma'ana ruwan maniyin namiji da ruwan maniyin mace za su haɗu tare idan suka haɗu فإذا عدا ماء المرأة ماء الرجل آنسا إذا يوم ruwan maniyin mace ya zamto ya fi yawa kuma ya riga na namiji zuwa to sai a sami ya mace kaje da ya sami haihuwa ya mace ƙwarai ƙwarai na farko ya zama ruwan ya fi na namiji yawa sannan kuma ya riga na ta ya riga na shi zuwa tun Allah ya kaddara za a samu haihuwa a wannan saduwar to sai a samu ya mace yanzu ne duka ne laifin mata ce eh a kai ne na farko na ta bai fi na ta yawa ba ko bai riga na ta zuwa ba saboda ka sai a samu ne ban ji ba sai a samu ta mace Allah bin yadda su sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaba da wa idza ala ma'u rajuli ma al-mar'ati ankarat idan namiji ruwan maniyin da ya fi na mace yawa sannan kuma ya riga shi zuwa alfa sai mace ta haifi ɗa namiji daga wurin waye kenan daga wurin mace ya ko daga wurin namiji ina fata mun gane wannan saboda ta umma ta ba ta aibon ƴaƴa maza ka gane ba laifin ta bane ka je ji abin yake haka Allah ya tsara wannan tsari kuma ko a kimiyyance haka yake wani fitar dan dama ilimin ne aka ɗauko aka aka sa a zuci littafai aka turance shi kawai eh amma wahayin Allah da littafan da manyan manyan malamai suka rubuta irin su Abu Musa al-Khawarij shi ne ake shi algorithm inda ganin shi algorithm na mathematics da sauransu shine father of algorithm duk wani algorithmic abubuwa da ake yi yanzu da duk technology da ake yi da AI da waye duk da wannan abin da wannan malami abu musa alkhawarizmi yake kira min lissafi da muhammad aljabra shi da ganin aljabra ai aljabra ai mutum ne kuma ba mathematics in babu aljabra ko akwai duk wani abu da kake ne sai a ce maka wani pythagoras theorem daga aljabra yake shi a raye na ba ta gane wannan so duk ilimin namu ne amma idan ka zo muka lalace suka yi mana wani irin bugu daya lokacin daular andalus ta fadi sai suka kwashe littafan gaba daya suka canza musu tsari suka sa sunayen nan a ce isaac newton a dinga kiran su einstein ana kiran irin zuwa ne wani wani amma ko in ka je kana karanta canon of medicine na ibn sina an gani za ka duk littafan musulmai ne su suka wallafa waɗannan abubuwa ka je karanta littafai su a jawin da amfafi tamkar التذكرة يعني التذكرة في الطب ilimi inganci ne za ka ga yadda aka zuba ilimi malam za ka sha mamaki duk abin da ka sani shi wannan abin da kawari ne shi ne wanda ya fara mene operation ya tsada mutum ya cire ciwo ya maida kuma ya rufe ko mutum ya cigaba da rayuwar shi abin musa alkawari to likitocin dama yana na musulunci jama'a sai dai mutum bai sani ba to kaji tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wajen samun ‘ya'ya maza da gome ‘ya'ya mata. Allah ta'ala ya tambaya shi. Qalu sadaqata suka ce eh tabbas wannan abin da ka faɗa gaskiya ne. Qalu suka ce fa akhbirna an ar-ra'd ma huwa. Ka ba mu labari dangane da tsawa da ake yi. Idan hukun littafi ba ka ne gugu to wannan tsarin da kake ji a cikin hajari da giragizai a sama menene shi qala sai manzon Allah ce malakun min al malaika wani malaika ne daga cikin malaikun Allah muwakkalun bis sahabi wanda aka wakilta shi an gani wanda aka yi aka wakilta shi bis sahabi da ainihin wato aka wakilta shi kulawa da dukkan wani hadari ke sama mun gane wannan ma'ahu maqaliqun min nar ma'ahu maqaliqun min nar tare da shi akwai wata bulala ta wuta asalin miqrab wani abu ne da yara ke amfani da shi yanzu yara ba suna wasa ba sai a tuka riga haka ko idan aka yi ita galibin wanda muka yi wasan atini za mu ga akwai wani za a tsanna riga haka sai a dinga wasa ana dukan juna da shi ko to shine shine kace makhariq to yana da wani irin bulaliya wacce da ita ne yake dukan wannan hadarin yana dukan hadarin yana kora shi ke ce mishi kai nan kai san to wannan dukan da yake mahadarin da wannan bulaliyar tashi shi ne kake jin wannan karan a sama wannan rubujin da kake yi a tsarin samaniya mala'ika ne wanda Allah ta'ala ya wakilta shi akan gudanar da giragizai a sama na a wannan bulalan ake ce walƙiyar da ce bulaliya walƙiyar da kake gani a sama wannan walƙiyar kwarai da gaske ita ce me ita ce wannan bulaliyar da yake dukan hadarin shi yasa in hadari ya kai hadari ya kai gani wannan warke ne yana wulka to yadda malaikai ke dukan hadari ne ma'ana yi nan yi can to ma kai ba za ka yi nan can ba amma wani ya taɓa ji wani bawan Allah yana gonarsa ya ga wani hadari ya taso ya gaba gyara hanyar ruwa kenan ina sai a hadarin ana cewa iske hajjata fulani je ka shayar da gonan wani aka ambaci sunan wannan mutum haka ya dinga bin hadarin nan ya dinga bibiya sai da je gonan mutum hadarin na zuwa zo ku aka dinga maka ruwa a gonan wannan mutum ya ta mamaki ce o ashe hatta ruwa da ke zuwa daga sama yana zuwa da sunayen mutane ma da gonakin su وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو Allah yana da rudan gaibi wanda babu wanda ya tsinsa shi wa ya'lamu ma fi al-barri wal bahr Allah ya san duk abin da ke rayuwar rayuwa a tudu da kuma cikin teku duk wata dabba ko mai kankantanta Allah ya san da ita Allah ya wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai tsince daga jikin bishiya ya faɗo kashi Allah ya san da faɗuwarsa wala haddatun fi zulumatil ard babu wata ƙwaya ko mai kankancin da ke karkashin ƙasa kashi Allah ya san da ita wala raqabin babu wani abu danyi wala yabatin babu wani abu busasshe illa fi kitabin mubin kashi yana cikin wannan littafin bayyane Allah ya riga ya rubuta ya tsaye da hadisinsa gaba daya ka gane ilimin Allah na daban shi shi yasa Allah ya inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi ke da ilimin sanin yaushe alkiyama za ta fita shi wa yunazzilu ghaitha kuma Allah shi ke saukar da ruwan sama babu wanda ya sani shiga aiwa ko ka ga gani babu wanda ya suka ce muna hasashen sai hadari ya zo mamako ba da kowa ya tsare gida gari ɗaya ɗaya in wata iska ta zo ko sai gadarin ya wuce na ruwan Allah inda ku kuke fitar da ruwan kuce kai za sauka amma ina wane kai shi yasa Allah ya ce a fara'aitumul ma'a alladhi tashrabun ku ba ni labari mana ga wannan ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun wai shin ku ne kuke saukar da ruwan daga giragizai ko ko mu ne masu saukarwa Allah ne mai saukarwa la shakka sannan wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ne kadai wanda ya san abin da ke cikin mahaifa shi ma gaibi tun kafin zamanin nan ya zo na scanning da ake yi na x-ray da ake yi a gano wannan namiji ne ko mace tun a wancan zamanin akwai wannan tsari a musulunci ka je ka da musulmi zan iya gaya maka cewa namiji za ta haifa ko mace da izinin Allah na kai ma za ka sani eh idan mace ta ɗauki juna biyu idan za ta haifi ɗa namiji duk nauyin za ta dinga ji za ta dinga jin nauyin ɗan ta gefen dama ne sannan abu na biyu nonon ta na gefen dama zai rinjaye gefen hagu girma wannan daga cikin alamomi na cewa ɗanar za ta haifa idan ya mace za ta dinga jin nauyin ta gefen hagu ya fi yawa sannan kuma nonon ta da ke gefen hagu zai zama ya fi na gefen dawo ne nauyi da kuma girma zai ɗan rinjaye shi shi sa wani likita a europe ba zai itina ba america ne ko wata ƙasa profesa ne shi ma dai profesa ne ya ce to ai kasar mana komai akwai a musulunci shi ga mata yi masu shi ba a kanin ba a komai ba muna son idan sun haihu ka faɗa mana wace ce ta haifi ɗaya namiji wace ce ta haifi ƴa mace haka kuwa kai sun haihu a tare a lokaci guda da mabambantan mintoci da awayin su haihu sai aka ɓoye ƴaƴan aka ce mishi wace ce ta haifa ɗa namiji ya kalle su kawai wace ta haifa ɗa namiji wace ta haifa ɗa mace sai tana faɗin Allah ta'ala yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithlu hawli al-unthayayn lizakari mithlu hawli al-unthayayn ɗa namiji yana da kaso biyu nawa na ɗa mace da halittar ɗana ne haihuwar ‘ya'ya mata ne guda biyu kuma nauyin guda biyu ne saboda haka sai ce a je a ɗebo mishi nonon wancan a ɗebo mishi nonon wancan equal proportion ya zama yawan ya zama ɗaya aka kawo shi aka ɗaura a kan keli sai ya zama nauyin nonon namiji ya yi doubling nauyin wancan da ta haifi ɗa mace sai ce musu wannan ita ta haifi namiji me wannan ita ta haifi ɗa mace ta ce gaskiya ne dalilin ya sa wannan profet ne musu ke na fata mun gane wannan to haka Allah ya tsara Allah bari ne wajen yin halitta saboda haka sai ke cewa ya so ku yi sahaba haihu sha Allah shi wannan mala'ikan yana kora wannan hadarin zuwa duk inda Allah ya so qalu sai suka ce fama hada sautin alladhi yusma'u to wannan kuma rubutun da ake ji a sama ba an gane wannan wacce ana maganin walƙiya to an gama da maganin walƙiya wannan ƙarar da kake jijjido da muke cewa ko da ƙarar da kake ji a sama rugugugugugu na tsawa da kake ji menene wannan sai ce zadduru hulun sahab tsawa ne da yake ma ainihin wannan wannan hadarin idan zaddara idan ya masa tsawa kamar kai idan ka ce wuce ba tsawa ba kenan to wannan irin shine sautin da mala'ika yake yin amfani da shi wajen umarnin hadarin cewa yi nan yi can yi kaza ina fata an gane wannan hatta yantahi ila haythu umira har sai hadarin nan ya tafi inda aka umarce shi je ya zubar da ruwa sannan zai tafi zuwa wannan wuri qalu sadaqata suka ce ka faɗi gaskiya qalu suka ce akhbirna ma harrama isra'ilu ala nafsihi to ka ba mu labari game da abinda annabi ya aquba alaihi salam shi isra'ilu kaga ce banu isra'ila a banu isra'ila ya yi isra'ila amma sai isra'ila suna annabi ya uba kamar ta ce abdullahi bawan allah an gani to annabi ya ku haka qur'ani ya faɗa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila a kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين kaga ni dukkanin abinci halaliya ne ga banu ƴaƴan banu Isra'il ƴaƴan Annabi Yaqub illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi sai abin da shi Annabi Yaqub alaihi salam ya haramta wa kansa wani wata cuta ta same shi sai alwatin cewa ba zai ƙara cin naman raƙumi ba shine abin da ya haramta wa kansa ba Allah bane haramta masa shi ne haramta wa kansa a matsayin alwashi saboda Allah ya bashi lafiya ina fata an gani illa ma haram isra'il wa ala nafsihi qala sai manzon Allah ya ce kana yaskulu albadwa ya kasance yana zama a ƙauye fashtaka irqan nasa sai ya sami matsala ta ciwon cutar bulala shi ne rikun nasa an san ta kuwa ko zuki ta bulaya yawwa to waye ne bayani ga likita kuma yana nan ina shi mai san sun ta da hausa ba yawwa cutar za ga ta dinga ma mutuwa don ƙuru a cikin shi kamar an zana mashi bulala wani kaga ya tashi ya yi me ne ake cewa ne ya yi minki yawwa ya yi ciwo gaba ɗaya wurin yana yana haɗu da mutar raɗaɗi da zubi na bala'i a cikinsa na fata an gaya eh a ɓarshen daji bai ne su yi shi kawai aka ce domin dare aka ce ko mai cutar bulala idan ke cewa ya yi rakun nasa wasu malamai ta ce kuma ana nufin irin cutar da ke kawo mutum wata ke sa ta yanke masa ainihin wato abin nan haihuwa gaba ɗaya an gani amma yan kunnata wannan cutar falam ya fi shay'an yulawimuhu illa luqumul ibil a wannan lokacin bai samu wani abin da yake zargin ko shi haifar masa da wannan ba sai naman ainihin wato raguna wa albanaha ko kuma abin da yake son sha ko abin da yake son ci ba kamar mai nama raƙumi wa albanaha da kuma mai nuna raƙumi falidalika harama saboda haka sai ya haramta wa kansa cin nama raƙumi da nonon raƙumi ƙawarin sadaka ta ce kayan gaskiya قالوا suka ce akhbirna min man alladhi ya'tika min almalaika to ka bamu labari wani mala'ika ne ke zuwa maka da wahayi wani mala'ika ne ke zuwa maka fa innahu laysa min nabiyyin illa ya'tihi malakun min almalaika don babu wani annabi daga cikin annabawa fashe mala'iku akwai wanda mala'iku daga cikin mala'ika da cikin mala'iku yana zuwa masa min inda rabbihi daga wurin ubangijinsa bir risalati wa bil wahyi yana zuwa mana da sako da kuma wahayi an gane wannan me ya faru sai ya ce فإنه ليس من نبي يأت إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي فمن صاحبك فوانيني ما أبوشنك معنى وانيني ثم لا يكون لك هو مكة فإنه إنما بقيت هذه to da maka sani kadai wannan ne kadai ya rage tambayar addin tambayoyi da zamu maka wannan tambayar ce kadai ta rage حتى نتابعك هل منك هل نبيك مسلمك من إيمان بك قال سيما الله يشي هو جبريل شيني ملائكة جبريل قالوا سكشي ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل تب wannan ai shi ke saukar da yaƙi shi ke saukar da kisa a duniya za ka aduwuna wannan ملائكة مؤمنين من الجنسة من الملائكة لقسم ملائكة ولا مؤمنين لقسم ملائكة لقسم ملائكة قال لو قلت عند كاشي ميكائيل الذي ينزل بالقبر عند كاشي ملائكة ميكائيل wanda yake saukar da ruwan sama to da mun imani da kai amma tun da kashi jibril ne to gaskiya ba za mu yi imani da kai ba wa rahmati kuma wanda ke tokar da rahma da jin kai da ruwa ya rahma ne ko suka ce ta ba'na ka in da shi kace to da mun yi ka fa anzala Allah ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya qul man kana aduwwan lillahi kace da su duk wanda ya kasance makiyi ne ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila ya zama makiyi ga jibrilu wa mikala ya zama makiyi ga mikala fa inna Allah aduwwu lil kafirin to lalle Allah makiyi ne ga kafiri ina fata an gane Allah ya yi da musu da martani ke ƙarya suke yi inda kuma ya ce mika'ilu za ce tab kaji mika'ilu shi ne tafi da ruwan sama kaji ƙarya ashe ma shi ɗan ke zuwa maka haka za su shi amma dai gida ma ba imani su su yi ba sun wasu mai tambayi a kwarci kuma kun san wannan batu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari an gane wannan aiki to za mu karanta a a hadisi na gaba daga cikin abubuwan da suka tambaye manzo Allah ya cewa lokacin da suke tambayar nan ba su amsa ba amma suna yi Allah yana mun wahayi ana faɗa mun cewa kaza ne ana faɗa mun cewa kaza ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda Allah ta'ala ya ba shi kariya game da wannan wahayin da ya zo da shi manzo Allah ya ɗan gafin Allah ya ko ya ji abin cewa kai ina ma ya samu damar kawai duk matar da ya ga dama da tare a gidanta ba maganar ban kwana Allah ya ce turji man ta sha uli hunna wa tu'mi ilayka man ta sha da na yi yanzu cewa kai ni fa ina ganin gatar ka a wurin Allah ba na ganin ko fa ta Allah ne da kai kowace ne duk abin da ka ji a ranka kana so ko to Allah ya baka kishi wannan mata to haka kuma babu wani abu da za ta faɗa wa manzon Allah ba sai Allah mai da musu da barkai وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة وإن سوى كافرت سكت شيء me yasa ba za a sauka masa da Qur'anin nan dun a sauka masa da Qur'anin ko dun kuri ɗaya ba kamar yadda ka fada a taura bugu ɗaya a lokaci guda Allah ya qa kadhalika yunsaddika bihi fu'alaka mun so mu saukar da shi yanki yanki ne saboda mu tabbatar da wannan wahayi a cikin kirjinka a cikin zuciyarka ورتلناه ترتيلا kuma mu jeranta karatunsa da saukarwarsa jeranta ba kai wala ya tuna kan masali ba za su taɓa zuwa maka da wani misali ko wani ƙalubale ce me yasa ba ai kaza ba illa ji ina ka bil haqqi fa ce mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira da mafi kyawun fasaha da mafi kyawun bayani muhalli shaifin jama'a wannan hadisi da muka karanta shine yaya ake samun ɗa namiji yaya ake samun wa ya mace ina fata an gane wannan don haka Allah subhanahu wa ta'ala babu wani wanda ya taɓa aikowa da ilimi kamar na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk waɗannan abubuwa ne waɗanda kuma an yi wato a abin da ya tabbatar da shi likin shi ya tabbatar da shi na ta hango ne daga cikin masana suna da tsari da kuma shawara da ake baiwa wanda ke son ya haihu ɗa namiji alhali yana haihuwan ‘ya'ya mata to akwai wani tsari da ake wajen saduwa da iyali in Allah ya yarda sai ga an samu kuma ɗa namiji eh akwai wani a ilimi na'am gaskiya ne kwarai ne ya kwashe nasa ya mai wa yaransa gaskiya ne mafi yawa ‘ya'ya mata abin da na baka ke cewa sun fi tausayi sun fi kuma ji da iyaye fiye da ɗanami ɗanami yana zai gina gida umarsa da gidan haya ko ba a samu zai ci kaji a fasa kwayaye jin daɗi zai yi jiwa gidansa amma ba wata yana fama da shekari mara yadda za a yi ma a ciyar da gobe ba ya shi kuma ɗan yi sai ba kawo uban tana samu ko ba a samu lallai yin tausayi ya biya a cikin maza tabbas wannan gaskiya ne amma mace in dai tana da babu yadda za a yi ta bar iyayenta cikin bukata in dai ta samu tarbiyya malam za ta iya kwashe duk abin da take da shi ta wa iyayen hidima da shi bai da yin wanda kwarai to shi ne mutum ya samu kyakkyawan tarbiyya shi za ka hana tarbiyya mai baba yake so mishi ba za a gane wannan ba sai lokacin da ka kasa za a ga mai tausayi da mara tausayi in suna yara haka ba za a gane ba sai an girma suna yara dama kai ma duk abin da ka samu tunanin ka ya za ka gina musu rayuwa don in sun ginu kai ma lokacin da rauni ya same ka su taimaka maka taimakon ba ta yi kuɗi ba taimako na da yawa ba yanzu akwai wani uban da zai taso da lafiyar shi kalau yana ji yana gani a matsayin wani gari ya samu makaranta wani zai samu karaya baya zai tashi shiga bayan sai an zo an ɗauke shi an kai shi bayan ya gama an wanke mishi a ɗauko shi a dawo da shi ɗaki lokacin ne za a gane wane ne ɗa na ƙwarai Allah ma yake an samu jarabawa shi yasa da cikin abin da malamai suka faɗa kace fa inda imtihan yukramu al-mar'u aw yuhan a lokacin da jarabawa ta zo ne ake girman mutum ko ake wulaƙantar da shi a gane na gari ne ko a gane na banza ne a gane karatun ya yi ko ko a'a ba ba da ne ina fata an gane wannan jama'a Allah ya samu da yashi da jama'a wannan shi ne asali tsari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara dangane da wannan ainihin wato bidin ina ban ce da akan wannan bidin in Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala ko ke in Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu tsora mu shiga da izinin Allah tunda muna da ɗan lokaci yanzu muna da hutu insha Allah ta'ala a kwanakin talata da laraba da alhamis za mu ga abin da za mu yi kirkirowa mu ci gaba da karatun da shi don ba ci riban wannan dan lokacin insha Allah ta'ala muna fata Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da tsarin arziki abin da ya karanta ne ne Allah ya sani tare a cikin dada wani muke kuskure ne kuskure Allah ya kara gafarta miki da ku bukatun na alheri Allah ta'ala ta biya mana kafin ƙarin jama'a akwai sanarwa kamar da muke bayani a jiya cewa akwai muhadara ta iyaye mata a yau insha Allah ta'ala a wannan masallaci mu ta yi huzumi wa manzon Allah salati za mu bayani akan salatai waɗanda suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da bakinsa mai sarki nau'o'in su guda bakwai gaba daya sannan kuma bayan wannan in lokaci ya ba mu akwai bayanai da za mu yi dangane da addu'o'i da ake yi a yaushe ka dukkan da mai sallah bayan ka gama tahiyyatu lillah ka gama kai da manzon Allah salati to akwai addu'o'i masu girma masu karfi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar mun gane wannan sai mu zo mu ji ainihin wato waɗannan addu'o'i din kamar yadda suka tabbata a sunna Allah ya muke koyi da ta da alƙalin duniya da lahira karfe tara da rabi insha Allah za mu fara amma dai a zo karfe tara na safe saboda mu kar mu fara a kan lokaci lokaci ya tarda yanzu rana tana saurin ɗaukan zafi da kuma yanayi na ka muna fata Allah ta'ala ya dace da mu Allah ya bada ikon halarta Allah ma ka sai sai yi muke roƙo idan ta dinga alkhairin duniya da lahira baki daya kuma kamar yadda muka faɗa insha Allah za mu kokari mu ɗan yi printing din abin da za a karanta din ba wai da ka kawai za a karanta ba za mu kokari mu abin nan saboda in akwai wanda suke da hali na su taimaka da wani abu na kuɗi wanda za a printin ɗin waɗannan takardun to za su iya badawa don a sa akwai wani wannan ta bada naira dubu biyar na printin da za a ko san komai yanzu ya tashi ko protocol na peji ɗaya nawa ne balle sana ce za a yi Allah a ce kamar kowane peji yanzu peji hudu ne ko fenkin gaba daya a ce an yi fenkin na mutane hamsin zuwa sittin to ka gaba karin kuɗi ba ne daga muna fata ana ko wanda suke da hali za su iya ba da nasu gudunmawar a matsayin sadakun jariya to Allah ya saka da kai ko ga kanku ko ga iyayensu sai su yi Allah ta'ala ya samu dashi nan za mu dakata insha Allah ta'ala اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم أمتنا على الإيمان وعلى سنة النبي غير المتنين اللهم ارزقنا خاتمة ترضى بها عنا اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة نعوذ بوجهك من الرياء والسمعة نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك وسواك اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان لا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اقض عنا حوائجنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزه وفي فلسطين وفي ايران وفي سائر انحاء العالم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصرهم على اعدائهم اللهم كن معهم عونا وظهيرا اللهم كن معهم عونا ونصيرا اللهم اللهم اكتب لهذا الدين عزا ونصرا واكتب لمن آذاه وعلاه ذلا ومهانا وقهرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته